السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وكل من خالف الرسول لا يخرج عن الظن وما تهوى الأنفس فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئا كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو كتاب ألقي إليه اعتقدوا أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا إما يحتج بعدلة عقلية ويظنها برهانا وعدلة قطعية وتكون شبهات فاسدة مركبة من من ألفاظ مجملة ومعان متشابهة وتكون لم نعم وتكون وتكون شبهات فاسدة نعم وتكون شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة مركبة نعم مركبة من ألفاظ مجملة ومعان متشابهة لم نميز بين حقها وباطلها كما يوجد مثل ذلك في جميع ما يحتج به من خالف الكتاب والسنة إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة يركب نعم. إنما يركب حججه من ألفاظ متشابهة فإذا, وع فإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل وهذه هي الحجج الأقلية وإن تمسك المبطل بحجج سمعية فإما أن تكون كاذبا على الرسول كذبا نعم فإما أن تكون كذبا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو تكون غير دالة على ما احتج بها أهل البطول فالمنع إما في الإسناد وإما في المتن ودلالته على ما ذكر وهذه الحج وهذه الحجة السمعية هي حجج أهل العلم الظاهر وأما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة فإن أهل الحق من هؤلاء لهم إلهامات صحيحة مطابقة كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يك في أمتي أحد فعمر وكان عمر رضي الله عنه يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم واسمعوا منهم ما يقولون فإنهم تجلى لهم أمور صادقة وفي الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله إن في ذلك لآيات للمتوسمين وقال بعض الصحابة رضوان الله عليهم أظنه والله للحق يكذبه الله على قلوبهم وأسماعهم يا إسحاق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكي نري جزاكي أولا قرينا كانوا أولا يمتشينا لتنم يومنا شاترا قوة الجمال الأولى hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da goma ga watan sha ɗaya miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna alfurqan bain alhaqqi wal butlan wallafar shaikhul islam abu al-abbas taqiyuddin ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na na tasa'in an mun kai tasa'in? malam ya ce wa kullu man khalafar rasula la ya khuruju an zanni wa ma tahwa al-anfusu فإن كان ممن يعتقد ما قاله وله فيه حجة يستدل بها كان غايته الظن الذي لا يغني من الحق شيئا كاحتجاجهم بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوه أنه من الله وكان من إلقاء الشيطان وهذه الثلاثة هي عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا مالك وكل من خالف الرسول duk wani wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la yakhruju an dhanni ba zai fita daga zato da shaci fadi ba wa ma tahwa al-anfusu da abinda zukata suke so da wato da san zuciya fa in kana mimman ya'taqidu ma qalahu idan yana ya kasance yana kudirce abinda yake fada shine aqidarsa wa lahu fihi hujjatun yastadillu biha har ma yana da hujjar da yake kafa hujja da ita kana ghayatuhu dhanna matukar kurewarsa shine zato allazi la yughni min alhaqqi shay'a wanda baya wadatar da komai dangane da gaskiya ka ihtijajihim bi qiyasin fasid kamar su yi hujja da wani kiyasi wanda yake lalatacce aw naqlin kadhib ko wata riwaya ta ƙarya أو خطاب ألقي إليهم قوان زنشي ذا جيفا مسو ذا ساقا مسو شيء زوجيا اعتقدوه أنه من الله سزتشي وانا وسواس دقا اللاني وكان من إلقاء الشيطان واندكما ونن دقا جيفا ورشي لني وتوسواس شيء لني وهذه الثلاثة وأنا أبو بوا أكو هي عمدة من يخالف السنة shine ginshikin madogarar wanda yake saba wa sunna bima yarahu hujjatan wa dalila da abin da yake ganin hujja ne kuma dalili ne mala yana ƙarin bayani akan fadar Allah subhanahu wataala in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda Allah yana magana game da mushrikai masu bautar wani Allah ba Allah ba masu faɗa da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi Allah ce ba komai suke bi ba illa zanna sai zato shaci faɗi wa ma tahawal anfus da san zukata da abin da zuciya ke so ba gaskiya ba wala qad ja'ahum min rabbihim alhuda alhalin shari'a ta zo musu daga ubangijinsu shine annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani da Allah ya bashi gashi ya zo musu daga Allah da alkur'ani amma sun bar wannan sun koma suna rike shaci faɗi da zace-zace da san zuciya to shine ibnu taymiya yake ƙarin bayani akan wannan yace to wannan ɗabi'a ce ta dukkan wanda zai bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba masa da bi wata hanyar da ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wasallam ɗabi'ar sa za ta zanto haka ne لا يخرج إلا من الظن ولا يخرج عن الظن بزي فتدق شاشفة با بزي فتدق بنزة توبا وما تهوى الأنفس da bin san zuciya to duk abin da zai rike ba zai wuce zace zace ba da shaci faɗi da tatsuniyoyi sai kuma san zuciya ƙarara yana ganin gaskiya ma ya kauce mata فإن كان ممن يعتقد ما قاله إن يزنتو أبن دا يكي فدا ينا فدرسا ني هر زوچي واتو إتاچي أكيدرسا وله فيه حجة يستدل بها هر ما ينا دا حجة دا زي چي بري يكف حجة أكن قرية دا يكي كي ودا تسابع النبي صلى الله عليه وسلم fa inna gayatahu to magariyar tikewarsa ƙololuwarsa shine azzan kaje ya kama shaci faɗi ba wata hujja ƙwaƙwara da zai iya kawo maka sai dai zace-zace da kame allazi la yughni min alhaqqi shay'a zato kuma irin wannan wanda ba shi da madogara ba shi da makama la yughni min alhaqqi shay'a baya amfanar da komai dangane da gaskiya ba ta yadda za a yi gaskiya ta tabbata ta hanyar irin wannan shaci faɗi maganganun molanka babu aya babu wani hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga wannan dabi'a ce ta dukkan wani wanda zai bar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda abin da ya zo da shi shine gaskiyar idan dai ka bar gaskiyar to abin da zaka shiga ciki shine rudani amma za ba'da al-haqq illa ad-dalal tunda har mutum ya saki gaskiya to kar ya cewa zai samu nutsuwa kuma zai samu ba zai samu nutsuwa ba gaskiyar ɗaya ce ko dai rike ta ko ya shiga rudani shiga kama kame ya shiga wasu ‘yan maganganu da za su duban masa da mutunci ko da ya riƙe gaskiya ko kuma ya shiga irin wannan dambarwa marar ma'ana la yi guni min alhaƙi shai'a irin wannan kama-kaman da ba zai iya amfanar masa da komai dangane da gaskiya ba shi ne malam ya ce ka hatijajihim bi qiyasin fasid tunda babu aya ba hadisi to sai a shiga kwatance-kwatance to wajen kwatancen ma sai a yi mummunan kwatance lalataccen kwatance wanda ba zai iya tabbatar da gaskiya ba shi kansa mai yin kwatancen kamar yana tallar hankalinsa ne ga mutane yana gaya wa mutane cewa da ɗan motsi a hankalinsa saboda inda ba don haka ba wannan kwatancen bai kamata ma ya kawo shi ba saboda bacinsa ya bayyana a fili amma idan mutum ya bar gaskiya to babu ramin da ba zai faɗa ba babu taskon da ba zai gani ba sauraka ko dai ya shiga ka makame yana ta wani kwatance-kwatance iri-iri na banza shine kiyasin fasit au naqlin kari ko kuma ya ringa kawo wasu ruwayoyi na ƙarya da aka ce ka nuna inda aka aka ruwaito wannan maganar babu ina ka karanta ina hadisin da ya kawo wannan maganar babu ko kuma in ya tashi ya kawo rubabban hadisi rubabban hadisi da tuni malamai sun riga sun yi bayani a kansa tuntuni sun yi gunduwa-gunduwa da shi amma shi sai zai zaƙulo shi ce zai kafa hujja da shi kuma ya dage ya ce ai ana kafa hujja ma da ƙarya in aka tabbatar masa da cewa ƙarya ce sai ce ai ƙaryar ma ana kafa hujja da ita kaji ina ƙarya ta zama abin kafa hujja an ji wanda suke cewa ai in dai darajar manzo Allah ne ko ƙarya ce ai kaga wannan cin mutuncin manzo Allah ne to cin mutuncin ma'aiki ne kace da ƙarya ce ake bayyana darajarsa duk wanda aka ce ana bayyana darajarsa ta hanyar ƙarya kamar ana so a ce ba ya da darajar ne shi yasa ake kirkiro da ƙarere ana kawo masa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wadatu ga barin wannan yaban da Allah subhanahu wataala ya masa alqur'ani gurare daban-daban da yaban da ya samu daga dukkan waɗanda suka rayu tare da shi ya ishe shi daraja sauraka baya buƙatar sai kai ƙarya saboda ka fito da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa Allah wanda yayi da wanda za su yi masa ƙarya man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar hadisi ne mutawatiri sahabbai da dama sun roki wannan hadisin wanda duk ya mun ƙarya da gangan to ya tanadi zaman gurin zaman sa auta to wanda aka ce tanadi gurin zaman sa a wuta shine zai ce zai yi bayanin daraja annabi sallallahu alaihi wasallam to shine malam yace to sai ko dai kaga tunda sun bar abin da manzo Allah ya zo da shi ko dai su shiga kama kame suna ta kwatance kwatance lalatacce kiyasi mara kan gado au naqlin kadhibin ko su ta kawo ruwayoyi na ƙarya da tuni malamai sun riga sun yi bayanin cewa wannan abubuwan ba su tabbata ba ba su inganta ba أو خطاب ألقي إليهم اعتقدوا أنه من الله ko kuma wani zance da zai ransa a zuciyarsu sai su ci cewa wani fatahi ne Allah ya musu wani buɗi ne suka samu saboda haka sai ya fito ce je Allah ya masa fatahi gashi gashi gashi gashi sai ya shiga ba da wasu labarai na ƙarya da wofi na banza da wofi saboda haka ya dinga zaton cewa wannan daga Allah ne shine abin da suke cewa kashafi al-mukashafa to Allah ya yaye musu hijabi sun gano abubuwa na hakika sun gano haqa'iqu wanda kuma duk wani tarkace ne daga shaidan shi ne mala cewa kada min ilqa'i shaitan shaidan ne yake jefa musu yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ce to waɗannan abubuwa uku su ne madogarar waɗanda duk suka saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka saba wa sunna fa hadhihi thalathatu hiya umdatu man yukhalifu as-sunnah wanda yake saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan shine madogararsa ko dai wani kwatance na banza ko kuma wata ruwaya ta ƙarya ko kuma wani waswasinsa da zai ce kashafi ne aka yi masa fatahi ne aka yi masa ce to ba sa wuce waɗannan abubuwa guda uku su ne madogaransu kuma da su suke hujja kuma duk wanda ya buɗe idan sitar ya rubiya da tafiyarsa take zai ga haka daga kwatance-kwatance sai a yi ta kawo wasu wayoyi na ƙarya da wofi wanda ba su da asali ba su da tushe ko ko mutum kawai ya rika shaci faɗi yana cewa mukashafa ce aka yi masa malai ce to waɗannan su ne hum da su imma an yahtajja bi adillatin aqliyatin wa yadhunnuha burhanan wa adillatan qat'iyya ce ko dai ya kafa hujja da dalilai na hankali da zai cewa hujja ce ta yankan shakku burhan ne akali wanda baya baya iya karbar wato wanda babu sofanan shakka ko kokonto a cikinsa babu ihtimal na kokonto ko kaɗan a cikinsa shi da alburhan ya kawo wasu hujjoji da hankali ya cewa wannan hujjar hujja ce ta yankan shakku wa adillatan qat'iyya dalilai ne na yankan shakku saboda haka saboda haka ya samu dalili da zai kafa akan abin da yake kai da shi ne zaka samu ahlul kalam mutakallimin al-falasifa da al-mutakallimin wanda suka tafi matafiyar da ta saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da sauran magabata na kwarai za ga cewa sun shiga cikin haƙƙin Allah subhanahu wataala da sifofinsa maimakon su yi hujja da alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yi watsi da su su ga cewa waɗannan ba za su iya ba su hujja ƙarfa ba saboda suna ganin duka lafuzzan da alkur'ani ya yi magana da su ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo da su suna iya karɓar tawili saboda haka akwai ihtimal na tawili a cikin su don haka ba za su zama hujja qat'iyya ba don haka abin da zai zama hujja qat'iyya ta yankan shakku shine dalili na hankali shine dalili na hankali al-istidlalul aqli saboda haka sai su shiga kawo dalilai na hankali wanda ta hanyar waɗannan dalilai suke korewa Allah sufofinsa suke korawa Allah sufofinsa kamar da falasifa da mu'tazila da sauran almutakallimu da suka yi wajen korewa Allah sufofinsa da haka sai su dinga kawo hujjoji na hankali kuma su zaci cewa hujja suka kawo malai yace wa takunu shubuhatin fasidatin amma waɗannan dalilai da suke kawo duk shubuhohi ne marasa kyau murakkabatan min alfazin mujmala wanda aka hada su da lafuzza dunkulallu wato lafuzza ne waɗanda suke a cure a dunkule a mulmule wanda idan aka ce a fasa to za ga cewa a cikinsu akwai abin karɓa akwai abin watsarwa wa ma'anin mutashabiha da wasu ma'anoni masu kama da juna lam yumayyiz baina haqqiha wa batiliha mai kafa hujjar bai iya bambancewa ba ko bai bambance tsakanin ma'anar da take da kyau a ciki ba da ma'anar da ba ta da kyau to wannan za ka gan shi a cikin mutakallimun da da yawa sai suna korewa Allah sifofinsa kamar da mu'tazila suke korewa Allah subhanahu wataala duka sifofinsa ne sifanta kansa da su suna ganin cewa idan aka sifanta Allah da sifofin nan to sifofin nan a'rab ne a'rab ne al'arab hadith ne duk wani abu wanda yake yana zuwa ya tafi za a gan shi za a iya kuma zai kuma iya bacewa to suna kiran shi al'arab saboda haka su sifat dinna a'rab ne suna iya zuwa suna iya tafiya Allah kuma baya canzawa zan suna hujja cewa la uhibbu al-afili Allah baya canzawa to tunda har suna canzawa su zo su wuce su zo su gushe to fararru ne idan aka sifanta Allah da su to an sifanta Allah da wani abu fararre sai zama akwai i'tiqadu hululul hawadisi fi Allahi azza wa jalla wanda suna gaurar mustahil ne ba zai yiwu ba to tunda haka ne ya kamata a kore waɗannan sifofi sannan kuma aka sifanta shi da su waɗannan sifofi in ma dai ka yadda cewa kadima ne wato daman can akwai su ko kuma ka ce ba in ka ce kadima ne to ka yadda cewa abin nan ka yadda da ta'addudul qudama kenan kadimi ba ɗaya bane ba Allah shi kadai ne kadimi ba akwai wasu abubuwa su ba suna zama kadimai kaga an sawa Allah kishiya an yi wa Allah kishiya ko kuma ka yadda ba kadimai bane to in ba kadimai bane sun zama hadisa hadisai fararru to kuma ka sifanta Allah da wani abu fararre to ya zama shi ma wannan mustahil ne a sifanta kadimi da wani abu fararre saboda haka sai suka kore wa Allah sifofinsa duka da muke sifanta shi da shi sifar rahma sifar maghfira sifar sam'u sifar basaru sifar duk suka kore wa Allah waɗannan sifofi da wannan irin logic wani sune ibnu taymiya yake cewa abin nan ne alfaz ne mujmala da ma'anin mutashabiha ko ko su kore wa Allah waɗannan sifofi sai wannan sifa idan ka sifanta Allah da ita kamar ka ce Allah yana da ajza kamar ka ce yana da yana da wato gaba-gaba daga ce yana da gaba-gaba kenan zatinsa yana da bukatuwa zuwa ga wani abu don ya cika kansa kamar yadda kake da bukata zuwa ga hannunka zuwa ga kafarka don ka samu cikakken mutum in ka rasa hannu ka rasa abin nan saboda haka suka ce Allah subhanahu wataala ba za a sifanta shi da sifa ba domin ka ce sifan nan wani juz'i ne a jikinsa to ka ce ubangiji subhanahu wataala yaftaqiru ila juz'i kuma wannan juz'i din zai zama shine shine shine illar samuwarsa shine fa'il dinsa zai zama maf'ulan abin nan fa'ilan li maf'ulihi ko ko illatan li ma'luliha to saboda haka sai suka kore wa Allah sifofinsa da wannan logic din da irin wannan jumloli kalmomi ne waɗanda za a harhaɗa su domin su bada kamar kalmar jiha jiha waɗanda suke kore wa Allah cewa ba za a ga Allah ba ko ba Allah ba zai daidaita akan al'arshinsa ba saboda in kai haka kai masa jiha ka masa mahalli ka masa bigire ka masa guri sai ba za a ga Allah ba tunda abinda za a gani dole sai in yana wani jiha yana wani wata nahiya sannan iya ganin sa ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa ko sama ko ƙasa to in kai wa Allah haka to ka tabbatarwa da Allah jiha tunda ka ce ana ganin sa saboda haka in in kai baka yarda Allah ana yi wa sa jiha ba to to ya wajaba ka yarda cewa ba a ganin sa tunda butlan al-malzum yadullu ala butlan al-lazim tunda har kai yadda za a ganshi to yana da jiha in ko baka yadda yana da jiha ba to ba za a ganshi ba to waɗannan sune alfaz mujmala murakkaba da suke suke kawowa saboda haka sai su kore wa Allah sai an kore masa jiha an kore masa hayyiz don ka tabbatarwa da Allah istiwa ala al-arsh ka tabbatar da cewa mutahayyiz ne mutahayyiz ne wanda duk ahlus sunna sun kore waɗannan abubuwa da cewa sifofin Allah shi ne yake sifanta kansa da su Allah shi ya san kansa da kansa ba wanda zai iya sifanta Allah sai shi la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir sai yace laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir sai da ya kore wa kansa mushabaha misliya cewa ba zai yi kama da kowane irin abu ba sannan sai ba da kansa waɗannan sifofi ce laysa kamithlihi shay'un a lokacin kuma yace wa huwa as-sami'ul basir yana ji yana gani saboda haka kaga ashe ya sifantu da sifofinsa waɗanda suka ba su yi kama da sifa ta wani mahaluki ba ƙoƙarin korewa Allah sifofi yana faruwa ne yayin da bawa ya kwatanta Allah da wani halittarsa sannan sai ya kore sai kwakwalwa ta kawo kwatancen sannan ta kawo korewar amma in da farko ma bata kawo kwatancen ba to ba za ta yi ma tunanin korewa ba tunda sai ka kwatanta ne sannan ka ce to bari ka kore abin da ka kwatanta saboda haka ibnu abdul bar yake cewa kullu mu'attilin mushabbih dole zai kore wa Allah sifarsa sai ya kwatanta shi da wani abu aka ce tabarakal ladhi biyadihi almulk biyadihi almulk wanda mulki yake hannunsa bal yadahu mabsutatani bima khalaqtu bi yadayya ubangiji ya tabbatarwa da kansa sifofi sifar hannaye biyu to ba za ka kawo maganar korewa Allah sifar ba sai ka kwatanta shi da sifa ta wani mahaluki sannan sai ka ce to baya da shi saboda kai kana ga kana da shi to bari ka kore wa Allah tashi ka ku yi kama to saboda haka duk wanda zai yi tashbi duk wanda zai ta'tili to sai ya fara tashbihi a kokolwarsa tukunna to saboda haka a gurin ahlus sunna babu wannan shi yasa in suka kore abu in suka ce Allah subhanahu wataala ba ya da jiha ba ya da hayyi sai a ce me kake nufi me kake nufi da wannan kana nufin ubangiji subhanahu wataala baya gauraye da halittunsa baya bukatuwa zuwa ga wani abu na halittarsa baya da bukata ya yi hululi a cikin wani abu na halittarsa in wannan kake nufi to wannan gaskiya ne gaskiya ne Allah subhanahu wataala bai gauraye da halittarsa ba Allah subhanahu wataala al-aliyyu ne al-a'la ne mafi daukaka ne kuma ya ya daidaita a saman al'arshinsa alal arshi stawa saboda haka alin ala arshi sannan ba'inun min khalqihi baya gaure da halittarsa in wannan ma'anar kake nufi to ma'ana ce mai kyau amma kuma Allah subhanahu wataala da manzansa ba su tabbatar da wannan ma'anar da lafazin da kai amfani da shi ba ka korewa Allah jiha ko hayyiz da sauransu alqur'ani da hadisi bai zo da kore waɗannan lafuzza da kai ka kore ba in kuma kana nufin korewa Allah uluwu ulubinsa da daidaitansa a saman al'arshinsa wannan kake nufi to haza ma'anan batil domin ya ci karo da abin da Allah ya tabbatar manzansa ya tabbatar to shine yake cewa sai su ziho wata kalma dunkulalliya wanda a ƙarƙashinta akwai ma'anoni akwai ma'anoni daban-daban wata ma'anar mai kyau wata mara kyau to irin wannan in suka tinkare ka da wannan kalmar dunkulalliya suka ce me kuke nufi me kuke nufi to sai su yi bayani in suka yi bayani in wannan kuke nufi to ba haka ne ba in kuma kaza kuke nufi to wannan ai gaskiya ne amma kuma Allah da manzansa ba su yi amfani da wannan kalmomin ba wajen kore wannan ma'anar Allah ya kore wa kansa kamanni laysa kamithlihi shay'un ya kore kansa kufi'i lam yakul lahu kufuwan ahad ya kore wa kansa sami al ta'lamu lahu samiyya saboda haka ubangiji ya kore wa kansa dukkan wata kama da wani maluki amma ba ta irin wannan salon da ku kuke amfani da shi ba wanda yake dauke da wata magana mai harshen damu tana dauke da ma'anoni guda biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau in kuka turo wa mutum a haka a kunshe abin a cure a kunshe to wataƙila ya kore abin da yake gaskiya ne to shi yasa ibnu taymiya a cikin littafansa zaka ga yana cewa sai an yi istifsali tukunna istifsal me kuke nufi da kaza da kaza in ya ce kaza a ce eh to wannan ai gaskiya ne amma ba da wannan sigar Allah ya faɗe ta ba in ya ce kaza yake nufi ba kaza ba ci to ai wannan abin da kake ƙwarin korewa ƙarya ne saboda haka kalmomin da kai amfani da su kalmomi ne wanda ba su dace ba shine anan yake cewa wa takunu shubuhatin fasidatan murakkabatan min alfazin mujmala wa ma'anin mutashabiha lam yumayyiz baina haqqiha wa batiliha bai tantance tsakanin gaskiyar da ƙaryar ba kama yujadu mislu zalika fi jami'i ma yahtaju bihi man khalafa alkitaba was sunnah duk wanda yake saba wa alqur'ani da sunna zaka samu yana da irin waɗannan hujjojin ya kawo wata kalma mai harshen damo ko wata kalma a cure a bulbule sai jeho maka ita saboda haka in ka tsaya ka ce to fasa i bayani me kake nufi da kaza to anan ne zaka gano inda ya sa gaba karshe sai ya faɗi wani abin da kai ka tabbatar gaskiya ne shi yake so ya kore ko kuma ya faɗi wani abin da kai ma kana kore shi ai amma ba ta wannan hanyar da ya bi ba innama yace innama yurakkibu hujajahu min alfazin mutashabiha yana kafa hujjojinsa ne da wasu lafuzza masu kama da juna fa idza waqa al-istifsaru wat tafsilu tabayyana al-haqqu min al-batil yayin da aka ce a yi bayani dalla dalla a fasa maganar dalla dalla to shikenan sai kaga gaskiya ta bayyana ƙarya ta fito fili وهذه هي الحجج الأقلية وأن سوني هجوج هنكلي shi yasa ibnu taymiya ce duk wata hujja da wani mai saba wa alqur'ani da sunna zai rike mabiyin hanyar bid'a sawa'un hujja ce da yake da yake tutiya daga alqur'ani ko hadisi ko kuma hujja ce ta hankali in ka tsaya ka kalli hujjar sai ga kansa take aiki ba ba hujja ce gare shi ba hujja ce a kansa a cikin hujjar da zai bayar sai ka samu abin da aka rushe shi ne da shi a ciki wa in tamassaka al-mubtilu bi hujajin sam'iyya in kuma wani makaryaci ya rike wasu hujjoji da yake ganin hujjoji ne na alqur'ani ko hadisi sune hujajin sam'iyya wanda aka ji daga alqur'ani ko daga hadisi fa in ba an takuna kadhiban ala rasuli ko dai hadisin ya zanto da hadisi ne na ƙarya in ka bi diddigin hadisin zaka samu hadisi ne na ƙarya to hadisai da ake ta'amuli da su a rubuce a cikin littattafan kundayen hadisai tuni shekaru ɗaruruwa malamai sun gama bayani a kansu ba wani hadisin da za ka kawo sai dai in yanzu za ka ƙirƙiro shi shi ma in ka ƙirƙiro shi yanzu sun yi bayani a kansa don sun ce duk wanda baya da asali a jeho mutum kayansa akwai hadisan da suke sababbi ne fil tunda wasu suna halatta wa kansu ƙaryar suna ganin wannan ƙaryar ma za su kusanci Allah da ita to ko ƙaryar ce kai ƙirƙiro ta yanzu malamai tuntuni sun yi bayanin cewa irin waɗannan maganganu marasa asali watsi ake da su in kuma a'a a rubuce take to kowane irin littafi ne aka rubuta ta to zaka samu malamai sun yi bayanin ta saboda al-isnadu min ad-din laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a yana abdullahi ibn mubarak ke faɗa isnadin nan shine addini in ka kawo magana waye ya rawaito ta dalci kuma daga waye ce ce imam al-bukhari imam muslim abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah da sauran malaman hadisi duka ba kawai suke zama a ɗaki su rubutu ba ce su rubuta hadisan manzo Allah sai ya faɗi malaminsa kuma sai an san wane ne malamin nan sai ya samu shaida ta malamai masana cewa eh wannan amintacce ne adali ne to in gurin malamin ka ji shi malamin naka gun waye ji shi ma sai sai an faɗi waye ji a gunsa eh an tabbatar da cewa eh akwai wannan malamin kuma wanda ya karatu a gunsa shi ma kuma malami ne mai amana mai gaskiya ga tarihinsa dalla-dalla ga inda aka haife shi ga waɗanda ya karatu a gunsu ga inda ya girma ga abubuwan da yawa musulunci to shi ma sai ya faɗi gun waji haka sai an dangana zuwa ga sahabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan sai a karba amma ba haka kawai Buhari ya zauna cikin ɗaki ta rubuce rubuce ba ya fito ya gaya wa mutane cewa na rubuta muku littafi ku zo ku bi hadisa annabi ne kasa wani mahaukacin haka yake zai wani zo ce kawai Buhari zama ya ta rubutu kafin buhari akwai wasu da suka gabace shi su ma kafin su akwai wasu da suka gabace shi kuma da a wannan fannin imam al-bukhari yana da malamansa cikin wasu daga cikin malamansa almajirai imam malik sannan shi ma imam malik yana da malamansa su daga cikin malamansa almajiran sahabbai ne to haka sanadin yake tafiya tun daga farko har zuwa ƙarshe har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam to da zarar aka samu wata tangarda a cikin wannan sanadin to sai a ji hadisi shi yasa al'ummu da suka gabata duka ba wata al'umma da aka yi wa maganganun annabin ta hidima irin wanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake ƙara tabbatar maka da yaqini cewa lalle wannan shine manzo cikamaki na ƙarshe wanda babu wani manzo bayan sa Allah ya tsare hujjarsa domin ta ci gaba da kafuwa da tsayuwa akan halitta akan bayi har zuwa tashi alkiyama Allah subhanahu wataala ba zai kama bayansa ba sai ya tsayar musu da hujja hujja ba za ta tsaya ba sai an tsare addinin da annabi ya zo da shi ta yadda an karanta maka kaji li alla yakuna linnasi ala allahi hujjatun ba'da rusul bayan kaji hujja ta tsaya a kanka sauraka a ranar gobe kiyama baka da baka da ta cewa sauraka dukkan wani hadisi da zaka dauka cikin bukhari sai ya koro sanadinsa sai ya faɗi malaminsa Abdullahi ibn Yusuf at-Tinnisi shine malamin sa waye Abdullahi ibn Yusuf wani malami ne da aka yi a guri kaza a guri kaza ya rayu a Tinnis a cikin kasar Masar kuma ya cikin almajirai Imam Malik yayi tafiya ya je Madina ya zauna halka Imam Malik kuma an yabe shi an ce kaza kaza kaza kaza to shi daga waji ya ji daga Maliku to waye shi Maliku to shi ma sai an bi diddigi an san wane ne Imam Malik Malik ibn Anas imamu daril hijira ga inda aka haife shi ga inda ya girma ga irin nagartar da aka san shi da ita da iliminsa to shi malikun ai bai zamani da annabashi shi daga waji sai sai a ce maka daga nafi'u yaji nafi'u maula abdullahi dan umar waye nafi'u din nan maula ne barar wato intaccen bawa ne na abdullahi dan umar shi ya rike shi shi ya tarbiyance shi har ya har ya yanta shi kuma ya yi karatu ya zama ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wato madina a lokacinsa waɗanda ake ji da su sun su bakwai waɗanda ake alfahari da su a madina a zamaninsa to shi ma shi na fi untun da bai zamani da annaba shi wa ya gaya masa abdullahi dan umar to haka fa dukkan hadisai haka ake bin daki daki daki daki saboda babu wani suna da yake cikin isnadi wanda za ka sami tarihinsa ba ai abun ba wasa bane maganar da za a dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane al'umma ba za ta ba za ta yi sakaci a nan ba ba za ka zo kai yanzu a wannan karnin baka ce kafi al'ummar farko damuwa da maganar annabi sallallahu alaihi wasallam har kawai mutum ya yi shari-shari akan kujera na share ƙarya saboda haka ibnu taymiya yake cewa idan suka tashi kawo hujja ta nakali fa imma an takuna kadhiban ala rasul ko dai su kawo magana da ƙarya akai wa manzon Allah aw takuna ghayra dalatin ala mahtajja biha ahlul butul ko kuma kaga cewa in ma ta inganta amma ba hujja bace akan barnar da suke kokarin su kafa hujja akan ta ko kaga sun cewa sun kawo hadisin ƙarya ko kuma a kawo hadisin da ba zai zama hujja ba sai dai ma ya zama hujja a kansa sai dai ya zama hujja a kansa wato ko dai ya zama ta fuskar sanadi bai inganta ba shine yace fal man'u imma fil isnadi ko dai ba zama ta fuskar sanadi an duba an ga cewa a cikin sanadin akwai rawun da bai tabbata adali bane ko ko a bai tabbata malami bane mai kiyaye abin da yake ya ji ko ku a cikin isnadin akwai inqita'i akwai gibi da aka samu wane bai zamani da wane ba ta yaya ya ce wane wane ya ruwaito ta ina suka haɗu waye ba shi saboda za a samu inqita'i za a samu wato katsewar salsalar isnadi wa imma al wa imma fil matni wa dalalati ala ma zakar ko kuma a'a matanin sahihi ne ko aya ce ma ta qur'ani amma kuma ba ta ɗauke da ba'adar abin da yake so ya hujja da shi a kansa sai kaga ayar sun yi hannun riga da da'awarsa ayar ta yi wani wuri da'awarsa ta yi wani wuri la iyaka kokari yake kawai sai ya bankaro ayar ta tafi ta goyi bayansa ko ya bankara hadisin ya zama hujja ce da zai hujja da ita to yace to hujjojinsu irin haka ne in ta bangaren hankali ne sai ka samu ba hankalin a ciki idan ta ɓangaren nassi ne ko dai ya zanto nassin da za su kawo bai inganta ba ko kuma a'a nassin ya inganta amma kuma baya ɗauke da hujjar da suke ƙoƙarin su kafa da ita wa hadhihi al-hujjatu as-sam'iyya hiya hujjatu ahli al-ilm adh-dhahiri ita ce hujjar da malamai suke hujja da ita a zahiri to amma su ga yadda suke samun kansu idan za su yi hujja akan ƙarya da hujjar da take ruwaya ce ko kuma hujjar da take jinta akai kamar aya ko hadisi wa amma hujjatu ahli adh-dhawqi wal wajdi wal mukashafati amma hujjar waɗannan masu zauki wanda suke danganta kansu da sufanci waɗanda kawai mutum sai ya shaƙi iska abin da ya ga dama ce an gaya masa ko an masa wahayi ko ya ga annabi ido da ido ya gaya masa ya wuce ma ya ce mafarki a'a ko kuma zauƙinsa shi ya ji cewa wannan abin ya kamata ya zama addini kawai saboda haka sai ya rika bautar Allah da wannan walwajdi da abin da ya ji a ransa kawai kawai abu ya faɗo masa a rai ya ji shi a tare da shi sai ya zama addini wal mukashafati ko ce an masa kashafi an yaye masa hijabi saboda haka ya gano abin da wani bai gani ba abin da babu shi a ayar alkur'ani ko hadisi wal mukhatabati ko yace ya ji wani yana kiran shi cikin dare yana gaya masa cewa yi kaza yi kaza yi kaza addini ne fa inna ahla alhaq min haula ilahum ilhamatun sahiha mutanen da suke da zauki mai kyau ko suke da wajdi mai kyau ai akwai zauki mai kyau shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zaqa ba'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulan kaga wannan zauki ne mai kyau zaukin wanda ya rungumi addini ya rungumi Allah a matsayin ubangiji shi kadai ne abin bauta ya rungumi musulunci shine addinin sa ya rungumi manzo sallallahu alaihi wasallam a matsayin shine manzon sa wanda ta hanyar shi zai karbi sako kaga wannan abin da yake dauke da shi abin da yake dauke da shi zauki ne mai kyau saboda yana da dangantuwa da addinin Allah ingantacce ko kuma ya samu wato halawa ɗanɗano mai kyau wanda annabi yake ce arba'un man kunna fihi faqad wajada halawata al-iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi bima siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an yuqdhafa an ya'uda fi al-kufri kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar kaga wannan halawa ce ta imani to akwai irin su waɗanda kuma Allah zai iya wa ilhami wato Allah kin sa musu wata fahimta kuma fahimta ta zo ta zanta mai kyau ce كما في الصحيحين كما يزو cikin صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال النبي yake cewa qad kana fil umam qablakum muhaddathuna a cikin wadanda a cikin al'ummomin da suka gabata a cikin ku akwai muhaddathuna wadanda ake masa ilhami wato za su faɗi magana kuma ƙarshe sai ga magana nan ta tabbata za su yi wani hasashe kuma hasashen sai zama gaskiya an samu irin wannan da yawa a cikin al'ummomin da suke suka gabaci annabi sallallahu alaihi wa sallama fa in yakun fi ummati ahadun fa umar in a cikin al'ummata an samu su to umar na ciki anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa waɗannan muhaddathuna an fi samun su a cikin al'ummomin da suka gabata saboda babu wanda risalarsa take cikakkiya kamar risala annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka a cikin al'ummarsa za a buƙaci irin waɗannan mutanen da Allah subhanahu wataala zai ba su hangen nesa zai ba su hangen nesa da za su ji wata magana ko su ba da wata shawara kuma ƙarshe kaga haka abin yake shawarar tasu ta zanto daidai amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam risalarsa cikakkiya ce ta kowane bangare in ka koma zuwa ga alkur'ani da hadisi zaka samu gamsuwa saboda haka sai ya zama muhaddathuna a ciki ba kamar al'ummomin da suka gabata ba saboda ana da gamsasshen bayanai ana da gamsasshiyar gamsasshiyar sako shi yasa yace fa in yakun fi ummati ahad wanda din ya nuna taqlil cewa a cikin al'ummar wannan ba su da yawa kamar yadda suke cikin al'ummun da suka gabata wannan kuma dan ya tabbatar maka da cikar risalar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an gane ko ba wai ba wai tawaya bace dan a nuna maka risalar annabi sallallahu alaihi wasallam cikakkiya ce shi yasa waɗannan mulhamuna muhaddathuna ba su yawa a ciki ba to in akwai wasu yan kaɗan ne irin su Umar radiyallahu ta'ala anhu wanda an sha jin muwafaqatu Umar wanda zai ba da wata shawara kuma ƙarshe shawarar nan alkur'ani ya sauka ya tabbatar da ita wa kana umaru ya kulu sayyidina umar yana cewa iqtaribu min afwahil muti'ina ku matsa kusa da bakunan mutane masu da'a masu bin Allah wato masu bautar Allah masu da'a ga Allah ku matsa kusa da bakunan su wato ku tsaya kusa da su ku rika sauraron maganganun su wasma'u minhum ma yaquluna ku saurari abin da suke faɗa fa innaha tujda lahum umurun sadiqa ana bayyana musu abubuwa na gaskiya saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sanya haske a zukatansu da kwakwalansu suna magana abubuwa kuma suna tabbata ta hanyar maganganunsu wannan asar na sayyidina Umar akwai shi a Sa'id ibn Mansur a cikin suran dinsa da Abubakar al-Marwazi a cikin kitabul Janaiz sun ruwaito shi daga sayyidina Umar da lafazin lakkinu mautakum la ilaha illa Allah waqilu ma tasma'una min al-muti'ina minkum فإنه يجلى لهم أمور صادقة سيدنا عمر yake cewa ku lakantawa mamatan ku la ilaha illallah lokacin da suka zo mutuwa ku ga ambatan la ilaha illallah domin su ambace ta su cika da ita sannan kuma sai yace wa aqilu ma tasma'una min almuti'in ku tsaya ku fahimci abinda kuke ji mutane masu da'a ga Allah masu bautar Allah suna faɗa daga cikin ku fa innahu yujla lahum umurun sadiqah ana bayyana musu abubuwa na gaskiya ubangiji subhanahu wata'ala yana musu wannan gaman katar suna magana kuma maganar ta zanto haka take wannan ita ce abin da ake kira firasa firasa wato hangen nesa ta firasa shine kana amfani da wasu alamomi da suka bayyana gare ka wanda alamomi ne a ɓoye ba kowa zai iya hango su nan da nan ba amma kai sai Allah subhanahu wataala ya nuna maka su cikin ƙanin lokaci sai ka gane wani abin da ba kowa ne zai gane shi ba wanda ita ce firasa shi ne ka hadisin tirmizi daga abu sa'id al-khudri an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ku ku kiyayi firasar mu'mini wato hangen nesan sa domin yana gano abubuwa da hasken Allah ne to Allah yana sa masa haske a zuciyarsa da zai rika hango abubuwa wannan hadisi ne mai rauni Tirmizi ya fitar da shi kuma ya raunana shi saboda a cikin salsalarsa akwai Atiya ibn Sa'id al-Aufi wanda malamai sun soki riwayarsa shi yasa Tirmizi da ya ruwaito shi yace hadha hadithun gharib hadisi ne mai rauni an ruwaito shi ta hadisi ta hanyar sahabbai daban-daban akwai riwayar Abu Umama al-Bahili da ita ma tana da rauni riwayar Abu Umama albahili ina ji a cikin sanadinsa akwai salih ibn abdullah abdullah bin salih abu salih wanda malamai sun yi magana akan ruwayarsa tana cikin alkamil na alkamil fi du'afa na na ina ibn adi haka nan akwai ruwayar abu huraira ita ma tana da rauni ita ma ruwayar tana da rauni ina ta akwai ta a cikin a cikin tafsir na ibn jarir al-tabari akwai ta a cikin tafsir na ibn jarir al-tabari haka na akwai ruwayar sauban akwai ruwayar ibn umar ta ma tana da rauni akwai ruwayar sauban ta ma tana da rauni dukkan su kuma raunin su mai tsanani dukkan su raunin su yana da tsanani saboda haka hadisin ba zai tashi ba shi sa Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa lamba hadisi lamba 1821 1821 رواية ثوبان انت ما تنشك ابن جرير الطبري نعم أما فراسة ابن سننية وانا آية إن في ذلك لآيات للمتوسمين cikin wannan abubuwan da Allah ya ambata na halaka waɗannan al'ummomi da ya faɗa akwai ayoyi ga masu hangen nesa ga masu hangen nesa malamai sun fassara mutawassimin da cewa su ne masu firasa masu hangen nesa cikin wani al'umma da yawa an samu irinsu wanda za ka ga suna da irin wannan kunci an samu ɗaiɗaiku waɗanda suke da irin wannan ta rana sai na umar yana tare da wani da ake kira ka'ab ibn sur sai wata mata ta zo sai take yi wa take gode wa mijinta tana ta yabansa gaban sayyidina Umar ta yabi sallarsa da azumin sa da komai sai ta dan yi shiru sai ta tashi ta tafi sai shi Ka'ab ibn Sur ya ce ya amiral mu'minin matan nan fa ƙarar mijinta ta kawo ya za ta zo ta yabi mijinta ka ce ƙararsa ta kawo ta ce ƙararsa ta kawo sai aka kira ta sai a kira ta sai sai na umar ce to yi mata hukunci yi musu shari'a da mijinta tunda ka gane me ka ka fahimta daga wajenta to sai ka sai ka yi shari'a sai ya ce mata in kin je ki gaya wa mijinki Allah subhanahu wata'ala ce fanki huma tsaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba kaga biyu uku hudu yace to kwanakin sa uku yaje ta azumin sa amma in kwana ɗaya je ya ya je wajenki sannan dararrakinsa uku ya je ya ta baccinsa ya je ta ibadarsa kai dare na hudu kuma ya je ya kwana a gidanki sai ta fita na murna kaga ya gano ya gano matsalarta haka nan shirai shirai alqadi wata rana yana zaune tare da Amir ibn Shurahbil al-Sha'bi sai wata mata ta zo tana ta kuka mijinta yana cutarta yana mata kaza tana ta kuka gaban shurai shi da sai da tafi sai sha'abi ya ce mata na da ganinta an zalunce ta da ganinta wannan mijin nata zalimi sai da shurai ya ce a haba baka ga yan uwan annabi yusuf ba waja'u abahum isha'an ya bukun saboda ku kuka kadai ba zai sanar ta zartar da gaskiya ba mara gaskiya ma wani lokaci ya fi ya fi kafewa da wannan kukan eh ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina wa akalahu az-zi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin to me ka rabi kuma ba za ka yadda da mu ba ko da muna da gaskiya haka mu'awiyar tabni iyas wata rana wasu mata guda hudu sun zo gabansa wani abu ya kawo su bayan sun tafi sai ce ɗaya daga cikin matan nan tana da ciki ɗaya kuma tana shayarwa ɗaya kuma ba zaura ce ɗaya budurwa ce suka tambaye shi ya kai ka gane da ce ɗaya da take magana da ni tana ɗan ɗaga rigar ta haka to alama tana da ciki ba ta son cikin ya fito tana ɗan ɗaga rigarta shi na fahimci tana da juna biyu ɗayar kuma tana magana tana ɗan daddan ne mamanta haka tana shayarwa saboda maman watakila yaron bai sha ba ya daɗe yana zuwa tana ɗan daddannewa na gane cewa mai shayarwa ce ɗayar kuma tana magana da ni idanta a cikin idona saboda haka na gane cewa ba zaura ce ɗayar kuma tana magana din ta sun koyar da kai amma kuna ganin in a yanzu ne zai gane kuwa ba zai gane ba
karama lafiya
wata rana shurai wasu wani ya ka ya ba ma wani kuɗi a ƙarƙashin a gindin wata bishiya haka suka haɗu zai ba shi kuɗinsa ajiya zai yi tafiya an ya je ya dawo ya zo ya kar- nemi kuɗinsa ya ce shi ba ba shi kuɗi ba ba shaida ba rubutu tibirin ya ce shi ba ba shi kuɗin ba suka je gaban alƙali alƙali ya fahimci dai akwai wani abu sai ya ce to kai da kake cewa shi ka ba wataƙila ba ma ba shi ka ba kuɗin ba ko wataƙila ɗan rami kai a gurin bishiyar ka binne ka manta ka koma dai ka je ka duba ƙarƙashin bishiyar nan ka ɗan yi rami ka gani wataƙila ka aje a can kai kuma zauna kafin ya je ya dawo saboda ka ya tafi can shi kuma ya ci gaba da shari'a yana shari'a yana kallon mutumin yana shari'a yana kallon mutumin nan can da aka ɗan jima sai ce a ya aka yi mutumin nan wannan ko mutum bai isa a ce ya dawo ba sai shi mutumin ya ce a bana jin yanzu ya isa ya isa ya dawo kaga kenan eh, ya yadda kenan an yi ya san ma bishiyar da aka je aka ya ce to ba shi kuɗin sa Ah, akwai kuma shi kuma wani kuɗi ya bayar da ajiya ga ab- ga abokinsa amininsa ya ba shi ajiyar dinari a cikin jaka ya sa hatimi ya yi hatima yadda ko an buɗe zai gane da ya tafi shi ko wannan mutum ya so ya cuce shi sai ya yaga- sai ya tsaga ta ƙasa sai ya tsa- zare dinarin sai ya sa dirhami kun san dinari na zinari ne dirhami kuma na azurfa ne sai ya cika ta da dirhami sai mai da ya dade yadda ba za a gane ba tun daga hatimin yana nan da ya zo ya nemi kuɗinsa bayan shekaru sai ya ɗauka ya bashi da ya je buɗe kawai sai ya ga dirhami shi kuma ya san dinari ya bada ajiya ya kawo ƙara cewa gashi gashi ya bashi kuɗi amma ya buɗa ya ga ba kuɗaɗen da ya bashi ba da naniri ya bashi amma ya ga da rahim shi kuma wannan mutum ya tibire ya ce shi gashi na ai ga alama ne ai ga alama bai buɗe ba ba ga tambarin da ka sa akai ba yana nan har yanzu in na buɗe ai za a ga tambarin ya lalace shi kuma ta karkashi ya bude shi kenan sai ce yaushe baka kudin sai ce eh to za a yi kamar shekara sha biyar shekara sha biyar to a ɗauko dir- dirhamin ana ɗauko dirhamin bai fi shekara biyu da buga shi ba na ciki kaga wanda ya baka shekara sha biyar dirhamin ciki kuma ɗan shekara biyu ka kenan kai ka canza masa ci to biya- biya shi kudin sa mugu to wannan ita ce firasa wadda ba sai an nemi shaidu ba mutum shi da kansa zai gano kuma zai yadda cewa an gano shi lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh